السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا رانا الجمعة ترى جوة رمضان شكرا ندمو دا تسريه هدو دا أربعين دا هدو هجرية wanda kuma ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna nan a zawiyatul markazul fuhun al ma'ani da shek ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam asaidi shehu muhammad sallah bin shehu muhammad jamil radiyallahu ta'ala an a inda shehu ke karatu a cikin littafin ashfa yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya asaidi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احد لنا بهذا المقدر والزحف به بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه bayan Allah masu girma masu daraja waɗanda suke kallon fizakunmu da waɗanda suke jan ƙarar sautinmu a inda kowa yake muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a barkanmu da azumi barkanmu da juma'a barkanmu da wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da dora gininmu a inda gini ya kwana jiya. Allah ya mana jan gora albarkacin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama. A kamar yadda sashin malamai sun tafi cewa wannan aya dai wanda wa'annan malamai suke kafa hujja da kuma dalili da ita sun tafi zuwa ayar ma dai ta sauka ne a cikin qadiyatul hudaybiyya wa ma waqa fi nufusin nas min zalik da abin da ya afka a cikin zukata da rayukan mutane na daga abin da ya faru a cikin qadiyatul hudaybiyya wannan shi ne abin da wasu malamai suka tafi akan aya a wannan aya dan ba isra'i ba ba miraji ba duk da ma dai wa qila an faɗi ma gairu haza wani wannan ba bayan wannan ma'anar ma an faɗi wata ma'anar ma da ba ba wannan ba wa amma qawluhum amma faɗan wa'annan malamai innahu qad samma'a fil hadith manaman innahu hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qad sammaha hakika ya ambace da fil hadith a cikin hadisi manaman bacci a wannan duka ba zai hukunta cewa a a a Isra'il da bakin aka yi ba wa qawluhu aidan da kuma baransa kuma wa huwa na'imun an Isra'il da miraji da manzo Allah al'adin manzo Allah sallallahu alaihi yana mai bacci a wasu ruwayoyin kamar yadda aka karanta wa qawluhu da kuma baransa thumma istaqadtu sai kuma na farka bayan baccin ashe baccin yana hukunta kwanciya ne da aka yi kafin zuwa Jibrilu da abin awon kuraka kafin a tafiya wannan shi ne abin da ma'anonin baccin suke hukuntawa amma bayan baccin ai manzo Allah ya farka din da ya farka kuma daga nan bayan farkawar da aka shigo da kuma Isra'il kuma aka shigo da kuma Miraji din kaga duka waɗannan abubuwa da malaman suke kafa hujja da su wala hujja da babu hujja babu dalili a cikinsa na goyon baya da kuma tabbacin abin da suke magana a kansa. Is domin wayannan hadisan tun da suke dogaro da su kad yahtamilu anna awwala usuli al-malak ilai kana wa huwa na'im in domin waɗannan hadisan duka gaba daya zai fassaru zai dauki ma'anan anna awwala usuli al-malak lalle isu a farkon isowar mala'ika farkon zuwa da kuma isowar mala'ika ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance ne wa huwa na'imun al'adar annabi yana bacci har wannan shi ne abin da zai iya fassara ta wata manonar farko annabi ya yi baccin amma lokacin da jibril ya zo da ya samu annabi yana mai bacci ba ya tashe shi ba ai ya tashi da kuma ya tashi ba daga nan bane abin da ya biyo baya biyo baya ba kaga abin da ya biyo bayan ya biyo baya ne bayan fadaka daga bacin ba daga bacin aka yi tazarce ba a'a an dawo cikin yanayin fadace sosai sosai sannan kuma aka fara kuma mana isra'i din zai fafaru ta waɗannan hanyoyin lokacin da mala'ika ya zo ya zo ya tarda annabi yana bacci sannan annabi ya farka sannan kuma suka jura matakin isra'i din au ko kuma dai awwalu hamlihi farkon daukansa farkon daukansa wa isra'u bihi da kuma isra'i da manzo Allah wa huwa na'imun yana da bacci wala da bila hadis annahu kana na'iman fil qissati kulliha babu wani abu da ya zo a cikin hadisi da ke tabbatarwa annahu hakika annabi kana na'iman ya kasance mai bacci ne tilki zai kulli a cikin iskar gaba daya a kisosan da ake bayarwa na Isra'i to babu wani abu da ya zo a cikin hadisi da ke karfafa da ke tabbatar da da ke rinjayar da annabi ya zama zo mai bacci ne a kissar gaba daya illa ma yadullu alai sai dai abin da yake sanarwa ya shirya akan haka dan a farko a farko bayan an same shi a farkon nan sun mastaikastu sai na farka shi manzo Allah sai na kuda ido na wa ala fil masjid al harami ina nan kuma a cikin masallacin Makka ne alfarman nan ban gushe ba a cikin masallacin a fatake sannan kuma aka shigo da kuma Isra'i dan kuma falala qawluhu wa taqila falanza istayqasu na farka bi ma'ana da ma'anan asbatu na waye gari ma'anar na farka ma'anar na wayi gari zai iya yiwuwa ta wannan ma'anar kuma a larabce a wisar kazo ko ko annabi ya farka min naumin tsakar daga wani bacci kuma daban kuma ba da kusulihi bayan isuwar manzon Allah sallallahu alaihi da kai wasa bai da ɗakin sa bayan an yi isra'i an yi miraji an dawo to zai iya yiwuwa annabi yayi wani baccin kuma da ya bacin kuma sai sake farkawa kuma da ba ma ki wannan farkawa na biyun nan shi ne ake ɗaukan fassararsa cewa Isra'il a bacci ya faru bayan ya dawo ma ya ma kwanta har ya ƙara ma farkawa kuma zai iya ɗauka wannan malam ba wa yadullu alaihi kuma zai sake shiryarwa ya sanar a kansa kuma anna masra'u hakika tafiyar daren manzon Allah lam yakun tsula lailihi ba kasancewa ya yi a cikin tsawon daren gaba ɗaya ba. Isra'il ba yana tabbatar da yiwuwarsa da faruwarsa daga farkon dare har ƙarshen dare gaba ɗaya ba. Ba wai duka daren aka ɗauka ake Isra'il a cikinsa ba, ba duk daren ba ne gaba ɗaya, ba haka ba ne. Wa inna ma kana fi bafi. Hakika Isra'il ya kasance ne a cikin shayin daren. A fashe ne na daren wani yanki ne na daren wani yanayi ne na daren ba duka daren gaba ɗaya ba wani lokaci aka yanka a cikin daren aka yi amfani da wannan lokacin aka yi isra'il kuma aka yi mirajin ba duka daren ba wa kad yakunu qawluhu hakika faɗansa kuma zai iya yiwuwa ya kasance ma istaqattu na barka wa ala fil masjidil harami ina nan a cikin masallaci ne alfarma limata na kamara'u saboda abin da ya kasance ya lulluɗe manzan Allah ya rufe manzon Allah ta ko ta ila gaba daya min ajaib ma sala ajin malakuti samawati wal ard na daga abubuwan ban mamaki da abubuwan al'ajabi da abubuwan burgewa ma tsara na abin da annabi ya tsinkaye ya gan su ido da ido min malakuti samawati wal ard na daga zurfafa halittun Allah wanda ya yi a cikin sammai da ƙasai. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsinka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malakuta samawati wal ard an gane wasu halittun ɓoye na sammai da kuma ƙasai Allah ya tsinka yadda manzon Allah wa'annan halittun gaba daya saboda kafaita na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ba zai zama abin mamaki ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ya bamu labarin Annabi Ibrahim alayhi salam ba ai ya bamu labari wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard wa yakunu min muqinin Allah ya ta Annabi Ibrahim alayhi salam mun nuna masa halittu koyayyu manya-manya a sammai da kuma tsaffai mun nuna masa su ba a bacci ba malakutar samawati wal ard da aka nuna annabi Ibrahim nan ba a bacci ake nuna masa ba kurukuru ne yake ganin wa'annan malakutar samawati wal ard Allah ya mu masa wannan ne wale kula rukuni domin ya kasance daga cikin wa'anda suke yi da Allah an gane kenan ko kamar yadda muka sani akwai ilmul yaqini sannan akwai ainul yaqini sannan kuma akwai haƙƙul yake to shi annabi Ibrahim alayhi salam ya kure malekin waɗannan an gane a a a a yaqinonin nan guda uku gaba daya ya sani an gane kenan ko an nuna masa kuma ya magani kuma ya taɓa da sani ya kai kara gaba daya abubuwa da yawa da Allah ya halitta a kammai a koye wanda ba wanda ya san su da abubuwa da yawa da Allah ya rika cikin ƙasa a koye wanda babu wanda ya san su Allah ya ce mun nuna wa Annabi Ibrahim su karara ba mamarki ba ya san su ya san su wannan mu'jiza ce ga Annabi Ibrahim alayhi salam an gane kenan ko amma majazan kuma mu'jizar manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan shi ma yake alayhi salatu wassalam شو الفاظ يلا جاملا يرى ملكوت العرش وهو في طيبته annabi yana zaune ba a garin makka ko a garin madina manyan halittun Allah da Allah ya yi a cikin sammai da ƙasai da arshu har gaba da arshu annabi yana ganin su ƙarara kuma abin mamaki wa huwa fi tsayibatin gashi a tsagune a birnin Madina bai je ko ina ba amma yana kallon komai yana kallon kowa annabi yana zaune wata rana sai ke cewa sahabbai law ta'lamuna ma a'lamu la tahittum qalilan wa la bakhaytum kathira da kuna da sani ni abinda annabi Muhammadu na sani la tahittum qalila wallahi da kun yi dariya ɗan kaɗan a duniya dariyar da za ku yi ɗan kaɗan ne za ku yi ba da yawa ba bayan wannan kuma wala ba kai kun kafira wallahi za ku yi kuka kuka da yawa kukan ku zai rinjayi dariyar ku dariyar za ta zama ɗan kaɗan sannan kukan zai zama mai yawa kamar an tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama me ka sani kuma me kake gani sai ce kun gani na zuwa tare da ku ko to bari dan ba ku labarin wani abu attaki samaku wa haqqa la an taqitta yanzu ga na zaune a tare da ku a birnin Madina amma yanzu ina jin karar sama ina jin karar sama Allah ta wa haqqa la an taqitta ba dole da kara ba ai dole sama ta yi kara saboda ne sama ta dauki nauyin mala'iku manya manya wanda sun cika sama gaba daya da tasbihi da tamiri da tahariri da takbiri da ibado da mabambanta annabi ya ce a yanzu a sama gaba daya ba inda dan adam zai sanya dan yatsa sanan haka ko haka ko haka babu wannan kun a sama face akwai goshin mala'ika a kun ya cika ya cika ta sujjada ma'ana sama ta cika gaba daya da mala'iku kuma sun cika sama gaba daya da tasbihi da tsarkake Allah yusabbihuna al-layla wan-nahar la yakfurun wa'annan mala'ikun tasbihi suke wa Allah a cikin dare a cikin rana a cikin kowace ara a cikin kowace saka haka kowane lokaci tasbihi suke wa Allah kuma la yakfuruna ba sa yankewa saboda ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba su da kadan komai gaba daya ba sa jin gajiya ba sa bukatar hutu akwai mala'ika da tun da Allah ya yi sa a tsaye yake yana yi wa Allah ibada bai taba ruku'i ba akwai wanda tun da Allah ya rike shi a ruku'i yake bai taba dagowa ba akwai wanda tun da Allah ya rike shi a sujjada yake bai taba dagowa daga sujjada ba akwai wanda tun da Allah ya rike shi yana zaune ne irin zaman tsayin nan da muke yi an gane amma bai taba canza zama ba bai taba jin ya gaje canza mazauni ba wayannan su ne mala'ikun da suke yi wa Allah ibada a cikin haihatu salati yanayoya na sallah tsayuwa ruku'i sujjada zama to wayannan mala'ikun masu wayannan haikoin sifofin nan suna da wani bambanci cikin mala'ikun Allah wayannan mala'iku su ake kiran su ubbal ubbal masu yawan ibada a cikin mala'iku To, Allah ya nuna wa Ibrahima malakuta samawat, kuma Allah ya nuna wa manzo Allah malakuta samawat wal ardi har ma gaba da malakutu ma annabi ya gani. Saboda in an ce al-malakut wato wasu malamai a rifai su baye abinda suke abba malakutu da shi abinda ya kuya cikin makarautan Allah abinda ya kuya a cikin halittun Allah in an ce al-mulku abin da ya bayyana karara a cikin mulkin Allah kamar yadda muke ganin bayyanannun abubuwa a mulkin Allah tabaraka wa ta'ala kusa kusa da mu da Allah ba mu da masarautu a kasan nan muna da su ko da Allah baka ga yadda ake sarauta ba baka ga yadda ake mulki ba dan kana zuna riga fa ne ai je zari a masarauta ka ga ya ake yi daga nan ka wuce Kano kuma uwa uba ka ga ya ake yi za ka tabbatar lalle wai akwai sarauta kuma akwai sarki. Ko ba ka wani in ka je kwakwato ma nan ma za ka je ka ga wani sarauta mana da wata makawuka mana sai iya gani ta kawai. Amma in ka zo Kano kuma sannan kuma za ka ɗauka ma ba ko ba kowace masarauta a duniya ma sai Kano. An gane kenan ko saboda yadda Allah ya yi tajallin mulki kara a bayyane a Kano da masarautar Kano. Kowaye kake in ka zo sai kama sai ka kama kanka. Magana cikin magana an taɓa wani sarki musulmi a Sokoto sai wani abu ya haɗa shi da talaka. An gane kenan ko daga cikin talakawansa. Sai zamana in ya zo sarki ya sai ya wajen sarki. na can san kwatan sarki musulmi kenan sai ke sadaka je ka dawo ka san masarautun yadda suke a da ba kamar yadda suke a yanzu ba ne an gane kenan ko akwai bambance bambance za ka iya samun sarki a da wata kilma sai ya ci ba shi wasu lokutan ya tafi na gidansa duk wanda ya san wannan ya san wannan an gane kuma sarki ne kuma sarki ne an gane karatun sai wannan yana ya haɗa shi da talaka sai ya ce wa talaka ya je ya dawo sai ya dawo in ya dawo kuma zai sai da sarkin ba shi yanayin wadata ba shi kuma ba ya ganewa sai ɗauka kama hana shi ake yi a takaicen takaitawa da shi sarki ya hangi kokawa da gajiyawa da wani abu na ɗawa yanuwar yanuwa daga wannan talakan wata rana da ya dawo sai ya ba shi wasiƙa da ya ba shi wasiƙa sai dan zo nan talaka yace dan Allah ga wasiƙa nan ka kai wa sarkin Kano ka ce na ce ka bashi ba yana murna ba ne sai ya kai mukami da ma sarki ya bashi wasiƙa ya kai wa waye sarkin Kano da ya zo Kano ya ɗauka masarautar Kano irin ta ta Sokoto ne wanda kawai a buɗe take kawai har ma yana samun ya zai ga sarki ba wahala sai ya ga ya kace wuni da kwana ba ma sa Allah ya yi shi ba ba ma sa Allah ya yi shi ba to ta ina ma zai ji ma ya je wajen sarkin Kano ma tukuna shi ba shi da wata tambari wanda za a gane waye shi da jikin goshi da jikin goshi da jikin goshi da ka ya cuya sannan ya samu iso zuwa ga sarkin Kano amma yadda ya ga ana farauta a Kano da yadda ya dace fadanci a gaban sarkin Kano yadda abubuwan tashin hankali mana abin da ba bai saba da yana yi ba sai ya gansu masu nasarar ana yi da kyar da kaje sarkin Kano ya biya shi kudin sa wanda yake bin wancan sarkin musulmin a gane kenan ko aka ba shi dai sakonni ya ce bai koma ai da ya koma ne ya dawo Sokoto ai shi da kanshi da kanshi ya sake tsara ladabi kuma da ya ce dab lalle sarauta na Sokoto ne amma mulki na Kano sarauta a Sokoto take amma mulki ake sai kaje Kano ta anan ake mulki abin da nake so mu fahimta a nan duka gaba daya kawai shi ne kawai wayannan farauta duka a koya ke yi a bayyane da aiko ai a bayyane ne mu dunkule zancen gaba daya irin wayannan masarautun suna nan a ƙasan nan da yawa in ka je Niger da irin nasu tsari ko ba haka bane ka ga yadda ake doba da malam kai ka ga yadda ake zubewa ka ga yadda sarki ke jin sarauta ka ga yadda ake sauya abu a ɗauke wannan a kai shi nan a ɗauko wancan a dawo da shi nan kuma ya zauna ba ka da yadda ka iya wayannan duka in ka gama da masarautun a takaicen takaitawa shi kenan a ko sauran kasashe a duniya ko ba haka bane ka ɗauko masarautar Saudiya ita ma nan wani wata jami'a ce ko nan ne zaman kanta kuma haka in ka ɗauko masarautu da dama na bangaren musulunci da bangaren da ba musulunci ba za ka sha mamaki wato abin da ake so ka gane masarautun nan suka da abin da kake gani na iko gaba ɗaya yana koma zuwa ga Allah ne yana komawa zuwa ga ina Allah yake komawa gaba daya ashe daga nan in bawa bai san girman Allah ba in ya kalli masarautu ya ga yadda ake iko ya ga yadda ake mulki ya ga yadda ake abubuwa zai gane tabarakal ladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir zai gane Allah Allah ne wannan karamin mulki ba kenan ba ɗan ƙararrani ba, wanda bai wuce kukucin sauro ba, bai wuce kukucin sauro ba, domin wayannan sarakunan gaba ɗaya in an je lahira ba ne amsa cewa shi sarki ne, ko akwai wanda zai amsa ne, Allah ba zai tara sarakuna ba, ya yi magana ba, limanin mulkul yau ba, mulkin Zaria da na Kano da na Bauchi da na aje da na bidda da na lafai da sauran ko'ina da ko'ina nawaye yau yau nawaye yau mulkin nawaye sarautar yau nawaye masarautun duka gaba ɗaya nawaye dan ba akwai sarakunan ba akwai wanda ya fita ne ya ce wai Kano na wani Zariya na wani Jidda na wani Abia na wani wallahi ba wanda ya yi Ƙarshe dai tambarin da za a buga kawai lillahi wahidul qahhar duka gaba ɗaya ba na kowa ba ne na Allah ne maka ɗauki marin jayi. In ka gane cewa waɗannan masarautun gaba ɗaya hakikatan kaya ne na Allah, to a zahirance ma za ka ƙara gane girman manzon Allah. Saboda waɗannan masarautun gaba ɗaya duka na bayanan ma ba arzikin manzon Allah ne. Kuma albarka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. dan Allah ta ɗauki abu kabada kuma abin kuma ya shawarta har ya baka tsoro yana yiwuwa bayan kai ka ɗauka kai ka bayar kuma abin ya shawarta kuma ya baka tsoro an taɓa yin wannan to shi ya sa manzon Allah da yake shi ya ɗauka ya bayar dan shi ne wafita a cikin ijazi ta imtali Ke sa a ka'idar manzon Allah shehu in ya zo ya bar shugaba sai ya ce maka wa ma haba mulkan qattu wa shara arfau tun da mahaifi yake bai taɓa shayin wani basarake ba to dan me zai shayin basarake bayan sarautar gaba daya da masarautun a ajihun manzon Allah yake an gane ba ajihun manzon Allah yake ba shi yasa wa ma haba mulkan qattu zai taɓa jin tsoron wani mulki tun da annabi yake ba da Allah baka ga yadda annabi yake ma aka tun wasiƙa tsakanin da baya kuna ba an gane kenan ko ga mutaccen sarki ho wanda tsoron sa ake shayin sa ake kowa jantar sa yake amma annabi ya masa aslim tasla ko dai ka musulunta ka zauna lafiya ka musulunta ka zauna lafiya ka ji wannan magana ba ka musulunta lafiya ka musulunta ka zauna lafiya mulkin ka ya zauna lafiya masarautarka ta zauna lafiya. Wa'illa fa inna alaika ismal arisijina. In baka musulunta ba, laifi shugabanni wanda suka tafarkantar da hanya aka bi a cikin sabon Allah suka ya tabbata kanka. Da Allah ina maza Allah ba, wa ke iya tura sarakunan da irin wa'annan wasiƙun. Akwai wanda zai iya ne? Babu wanda zai iya. In ba shugaba ba, ya sa ma haɓa mulkan kansu saboda mulkan gaba ɗaya duka gaba ɗaya a alcufar da suke kuma da Allah a zahiri abin bai tabbata ba wa'annan sarakuna a zamanin manzo Allah wa'anda suka biyo suka musulunta suka zama musulmi da Allah ba su gaba ba ba su zauna lafiya ba ba su samu ci gaba ba wa'anda suka biwa wanda suka kiba me ya waru ba yi juyin mulki ba ba kore su ba ko ba ka bane alif lam mim gulbatuhu kallir daula an karo amma dubi yadda aka takkalla ta aka takkata kalata ta dawo hannun almajiran manzon Allah kalli mulki irin na kifa yadda aka kalla ta aka kalla ta aka yi kulin kulin kulin fito da ita ta dawo karkashin almajirin manzon Allah shine shugaban an gane ku ta Allah ba gani ba saboda menene mulkin duka gaba daya bai bayu ba sai ta ofishin manzon Allah yaushe kuma annabi zai ji tsoron wannan farauta kuma da inda za mu ƙara gane wannan karatu ɗan wa a gurguje kuma dan Allah lokacin da Allah ba ya bai wa annabi sai ma mulkin duk duniya gaba daya ba ko ba haka bane Shoaib Ibrahim yace Allah ya ɗauki duniya gaba daya ya bai wa wasu mutane guda hudu. Guda hudu, su ke nan ba na biyar, a ɗauki duniya gaba ɗaya ka toka daga mafitar rana zuwa ga mafaɗar rana a bai wa mutum mulkin su mutum biyu Allah ya bai wa. Ya bai wa Suleimanu mulkin duk duniya gaba ɗaya. Ko ba ba shi ba, an ba shi mulkin duk duniya gaba ɗaya. sannan kuma an ɗauki duniya gaba ɗaya an baiwa lukumanu an ɗauki duniya gaba ɗaya an baiwa kuftun laha an ɗauki duniya gaba ɗaya an ba na mururu biyu musulmai biyu ba musulmai ba an gane ta waɗannan mulkokan gaba ɗaya duka da zaririn gaba ɗaya ta ta miƙa wa maza Allah gaba ɗaya to tun da Allah ya bai wa Suleiman mulkin duk duniya gaba daya ana nan ana nan sai tsuntsu huda sai ya zo wa da Suleiman da labarin wata mace Balqisa a lokacin da ya rasa tsuntsun har ya fara kara maliya da ara hudhuda an kana lil ghaibin law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultan mubin فمكث فوق مكث غير بعيد فقال أردت بما لم به وجئتك من سبب بلغ يقين إني وجدت امرأة تملككم an gane kenan ko daga ƙarshe da na rabu da kai tare an kasa ne ai na je shawaki ne da na je shawaki sai na je garin sabab sai na je tarar da wata mace sunanta bilkisa tamlikuhum ita nake mallakar su gaba daya sun sallama mata yadda mutanen garin da sallama mata ita ma ga ta sallama mata kuma abin da zan baka labari wala arsun abi tana da wani gado mai girman gaske gadon ya kaɗe a gadon mulki. Kuma wannan matan ba, kai kana nan kana bugun bugun tarji ta Suleiman wa utina min kulli shay'in. Komai ma an ba mu. To ita ma wannan matan wa utiya min kulli shay'in. Ita ma an ba ta komai. Da Allah Suleiman zai jira ko zai jira ba. A matsayin sa na duk abin da ke cikin halittar Allah gaba ɗaya a bayyane a karkashin sa yake. Daga nan sai ne sani an zuwa sai profet yadda za a yi kawai wannan matar ta dawo kakashin mamlaka ko saboda duka mulki yana kakashin sa yayi na shi ne daga ƙarshe ne kawai da aka yi abin da aka yi aka kai mata wasiƙa ta ga wasiƙa kawai ta karanta inna hu sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala wa Allah ta'ala alayya wa tuni muslimina kike mulki sa mace ce amma tana da wayo tana da siyasa sai ta kira ɗan majalisu a zuwa zauna ga wasiƙa da ta zo mini me ya tunanin ku wasu wawa ya ce ba komai Allah sai malin ne mutum kare shi kawai da sana da sana sana ba ba wani wai ba mu da kare ku suka ce in kana sun kare ku a canza tunani a canza tunani saboda ne in aka ce maganar runduna a tinkare ku ko na wace ta hankali ne. Kuma a ɗauki solution, an gani ke nuko very fast. In ba haka ba kuma inna da muluka idza zakaru qaryatan aqdu'a wa ja'alu a'izzata aliha azillatan wa kadhalika yaf'alun. To daga ƙarshe ne da yake da wayo sai ta yanke hukunci inni mutlaqi ilayhi hadiyatin fanaziratun jima yarjul mursaluna. an gane kenan ko wai sarautan sarautan duniya ne ko ko sarauta ce ta Allah an gane kenan ko akwai sarauta ta Allah akwai sarauta kuma ta duniya shin sarautan sai ta duniya ce ko ko ta Allah ce kaga in sarautan duniya ne in aka tura da wasu ɗan biliyoyi da kace za a amsa kuɗin kuma daga baya ne a zo ana kokarin rarrashin juna da ta tara hajiyarsa da komai da kuma aka aika wa da Sulaimanu hajiyar na yi zuwa wajen cewa قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون haka ba ba makawa ne kawai a takaice ne kawai dai aka sallama wa Sulemanu ta zo gaba daya da jama'anta ta miƙa wuya ga Allah dan Allah mulkin barkisa bai dawo karkashin mulkin waye ba Sulemanu ba ya dawo ita kanta barkisan ba ta dawo karkashin mulkin mu Sulemanu ba ta dawo to farantara na Muhammadu shi yasa suka farakunan kafa gaba daya a bidaya suna jin su sarakuna ne amma daga baya ba kafar gaba daya ta waye ba ta manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam koma ba saboda duka wani mulki na bayyane gaba daya magana yana nuna ikon Allah ko yana nuna kuma girman sayyidina Rasulullahi to in ka dawo gwamnati duk abin da kake gani na ƙarfin gwamnati a lakar zaman da abin da kake gani na ƙarfin gwamnati a tattan man da abin da kake gani na ƙarfin gwamnati a tattan gamman gaba da da mazuran sojoji da mazuran ƴan sanda an gane da mazuran mobile an gane da sojan ruwa an gane da sojojin na na sama ko da ire-iren su gaba da su ga masu uniform an gane ko da abin da ke kama da waɗannan abubuwa din da jahannaman har da aljanna ba za a gwamnati akwai akwai akwai wuta ko kuma akwai aljanna akwai wuta da akwai aljanna amma yana nan duk wanda aka damke shi aka sa shi a kai Allah ba kai shi jahannama duniya ba an kai shi jahannama amma ta duniya ko ba ka wani wanda kuma aka damke shi aka yi akwai ko da shi Allah ina ka kai shi aljanna amma ta Najeriya an gane saboda a Najeriya a bayyane a yau babu wani wurin daula sama da wannan kun wadda in ka je nan kaman ka je wata aljanna ce in ko mutum ya wuce kai kamar ya je kurkuku ne a nan du- a nan duniya ta wayannan abubuwan da kake gani gaba daya da jiniya da tsare-tsaren duk da kake ji na mashina da motoci da sauransu gaba daya yana maka girman gwamnati ne amma duka waɗannan abubuwar gaba ɗaya suna nuna ikon Allah kuma suna nuna girman manzon Allah saboda da mulkin a a a local government da na state government da na federal government gaba ɗaya suna dangane a hannun manzon Allah an gane kenan ko yana dangane a nan da yaya lamarin da zai zama gaba Allah ne mai badawa annabi shi ke rabawa shi ke rabawa ko ko ba shi ke rabawa ba to ɗan uwa dukkan abin da ka sani a bayyane a bayyane na sarauta shi ake kira da mulku in an ce maka malakutu to an bar nan saboda ne muna da hadarora guda biyar akwai hadarar da ake kira da nasutu akwai hadara wacce ake kiran da malakutu akwai hadarar da ake kiran da jabarutu akwai hadarar da ake kiran da lahutu akwai hadarar da ake kiran da ahutu an gane ko kuma kowane dan adam yana da abin da ake kiran sa nafsu bayan nafsu yana da kalbu bayan kalbu yana da akalu bayan akalu yana da ruhu bayan ruhu yana da sirru a a bangaren mukabala an gane kenan ko sai zama na hadaran nasutu tana mukabala ne da haran da hadaran gangan jikin dan adam an gane kenan ko shi ne abokin tafiyar ta da Allah bayan gangan jikin har ba ko zabuwa ba wadan ba ku ba mutum ko sai zama ita kuma hadaran malakutu ita kuma tana muƙabala ne da hadarin kalbu zuciya bayan gangan jikin ɗan adam alaƙudu sai a taso in an yi sama za a tarar da kalbu shi kuma wannan kalbu shi ke muƙabala da malakutu saboda shi zuciyan nan da muke gani fa ya girmi jikin nan ne ba kusa ba an gane ko yanzu jiki a nan ne take iya motsi kawai amma duk abin da ba na magana da za ta iya yi amma da Allah zuciyarka yanzu na ba za ta iya zuwa gida ba da Allah ba za ta iya zuwa gida yanzu kana zaune da zuciyarka ba da Allah yanzu za ta iya zuwa ɗakin ka ba ba za ka iya kwanciya kan gado ba da zuciyarka har ka kwanta ka dan huta kuma ka dawo nan ba da me da zuciya da Allah gwaji zai iya wannan saboda an bar inda karfin da ya dare an shigo wani wurin da ya fi da karfi menene wannan kalbu an shigo hadarin malakutu kenan adama da kake mukabala da mai zuciya in aka bar wannan gun aka yi tsara an gane a nan za a tarar da hankali hankali na gaba da zuciya an gane ke ko inna fi zalika la'aya liman kana lahu qalbun aw alqasafa wa huwa shahid to in an bar wannan hadara na qalbu sai a tafi sama in an je sama akalu za a tarar da mu kuma wa'inda ake samun su masu hankali sosai a bayyane malamai saboda ne wa ma yaqiluha illa al-alimun in ba malamai ba babu masu ganewa to in an bar malakutu sai a tafi jabarutu jabarutun nan idan kuma take mukabara da hankali hankali in kai sama kuma ka ƙara tallarawa sai ka je kuma hadaran lahutu ita kuma lahutun nan tana mukabala ne da ruhi ruhi yas'alunaka an ruhu kul ar-ruhu min amri rabbi an fara barin halitta kana halitta gaba da an fara barin ta an gane kenan ko an shiga wani yanayi kuma to a wannan yanayi na ruhi wanda shi da hadarin lahutu in aka tsara kai aka tsara kai aka tsara kai aka tafi aka luruka to sai a wuce hadaran lahutu sai a shiga cikin hadaran hahutu wannan hadara na hahutu kuma ita take muƙabalar hadara ta sirri sirri kenan sirri wa sirru rasulillahi bayyan ala dajja To nan yanayoya haka suke, in mun koma muka canza harshe, an gane kenan ko a wannan yanayoyin ne kake gane tafiyar sarkai kanka da kanka. An gane karatu na? Eh, a nan ne. A nan ne za ka wanci waye sau Ibrahim. An gane kenan a nan za ka wanci shi. Wasu Ibrahim na mawaye. sannan shehu tiyanin ma waye sannan manzon Allah ma waye sannan kuma Allah ya yake sannan kai kanka da kanka ya kake an gane kenan ko duk abin da ya buru da halar ha'udu lahutu ke karba sannan duk abin da ya buru da halar lahutu jabarutu ke karba duk abin da ya buru da jabarutu malakutu ke karba shore ba jana daga nan kuma na ku shi yasa a waliyan Allah a yau babu mafi kusa da halitta irin sauki an gane kenan ko yanzu duk abin da ake yi an gane kenan ko ta shehu ake yi saboda ya fi kusa da halitta kuma shi shehun nan shi da akhiru ka tabbiya an gama an gane kenan ko shi ne ƙarshen tajalli to anan akwai abubuwa da yawa wanda dama ba zai bayu ba. To saboda haka abinda Allah ya ba mu hikaya wa kazalika nuri Ibrahima malakuta samawati. An gane kenan ko shi Ibrahimun nubuwati. An gane Allah Ibrahim kenan. Shi sunansa Ibrahimun nubuwati. Kaga an nuna masa malakuta samawati wa nafs وليكون من المقيمين أقال ثلاثين shi kuma Ibrahimul wilaya da yake da ma hadaran da hadaran malakutu ne wanda yake shi a wani ne an tare ke ko shi ne malakutun a wani ne wani lokaci sai ka ji shi ne wanda mutu wani lokaci ma har mutu ma shi ne za mutu ma shi ne wani lokaci haka za ka samu shau an gane ko a wayan ya tsaye ni ne shi kawai ba inda ba shi wani lokaci ya fito ya yi magana a aikin shauki ya ne ko shauki ya ne in wani lokacin ma tsaye magana da hadarar shugaba wani lokaci kuma in ya ɓace ya ɓace kuma shi ke nan to haka ababaɗan suke to malakutu yadda muke ganin abubuwa a ban ƙasa a bayyane in ka baro duniya ka tafi sama za ka za ka tarar da abubuwan mulkin Allah za ka tarar da ofisoshi ofisoshi na rusul mala'iku mala kana kana mala yadda ka san sarkin Kano na shahi bai san sarkin zan kudo yana nan ba na sokoto ma bai san ma da Kano ne an sai ko ya na zariya kan haka in ka bace sai ka shiga cikin jama'ar mala'iku a sama to nan ma haka za ka tarar da abin ofis ofis ofis ofis ofis ofis ka ga abubuwa mamaki mana an gane ko ka ga ma la ainu ra'at wala ulu sai'at wala qatar ala qalbi shamsat za ka sha abubuwan mamaki nan gun to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'annan halittu gaba daya na sammai da waɗannan halittu na tsatsai na koye na ɓoye an gane kenan ko wanda in la ilaha illallah bai huda ka ba ba kai zaka gani ba in salatin annabi bai huda ka ba in baka ƙone a wutan soyayyar manzo Allah ba ƙarya kake sai ka gasu a wutan soyayyar manzo Allah wanda duk bai babbaka ba bai ƙonu ba bai soyu ba an gane da wutan soyayya ba ba zai yiwu ya ga komai ba ya sa shi wace sulitu binira ni ke ahmada an babbaka ni an kona ni amma da wutar bege na ga annabi Ahmadu na babbaku na soju da kyau shi yasa na san gafsu ne wannan na san kuma zamiru ne wannan yana na gane bambancin gafsu kuma na gane bambancin zamiru da gafsu na san ainu na san ganu an gane na san shari'a na san hakika na san harafi mu fasili na san harafi mu tafaki na san haku na san maku kuma na san dakku kuma na san dakku dakki na san falaku na na san baka na san sukuru an gane ke ko na san safu na san zahiri na san batini na haɗa tsakanin tekuna guda biyu kwanfutin ma ya sani na san ta to saboda haka duk wanda bai konu ba a wutan soyayya ba da falaki da zikiri ba an gane ke ko da kuma subatu ahli lafi abota da na Allah, abota da na Allah, da zamantakewa da na Allah, da abota da na Allah, an gane kenan ko da kuma bayan wannan tambaya, in kai abota da mutanen Allah, kai zamantakewa da mutanen Allah amma ba ki alaikum, haka za ka kare. Ina gama gaskiya ne. Haka annabi ya haɗa karatun. Annabi ya gama a baju haifa سلل العلماء an gane kenan ko wa khalifil hukama wa qadir kubara an gane kenan ko dole a tambaya ai kuba kuma ai bukhalada sabo ba suna tambaya ba koko balarabin saurayin ya zo ya wurgo tambaya lokaci da hannun ramadan a zuwa ibn makki ko ba ga wani irin su a a a sai da yi tamasi da ire-iren su an gane kenan ko duk irin su ba suna wasu manyan tambaya a gaban shawar tijani ba ko ba ga wani an kuna tambaya to dole sai ka hada da tambaya arrahmanu fas'al bihi khabira an gane kenan ko sai an hada da tambaya fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamuna to saboda haka sai an hada waɗannan abubuwan gaba daya to sai ya zamanto an samu ɗanɗanan abin da za a ɗanɗana. To a taƙaitan dai taƙaitawa, ma'aiki Allah ya tsinka yadda shi abubuwan mamaci mai ban al'ajabi a ina a samman nan da kuma kasan nan annabi ya ga abubuwan mamaki kwarai da gaske. Shi ba shi mai ke isara zuwa ga wannan halara na malakutu cewa a a a a a tabbatar huwa lil wala kullihim qutu وهم حجر والمصطفى القرن ياقوت فهو تجلي الذات بل هو عينها وملك العليل لها كذا ملكوت هذا هو an zo wajen kenan ta saboda haka ɗan uwa a gane ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah ya nuna masa duka wa'annan abubuwa gaba ɗaya sai zamana a duniyar bayyane akwai mulki a duniyar kore akwai malakutu in an je aljanna ma nan ma akwai mulki aljanna ba zai zo ba mulki ba yi wa idza ra'aita thumma ra'aita me na'iman wa mulkan kabiya in kana so ka ga mulkan kabiya tabbatu na kaje lahira anan za ka ga mulkan kabiran tun daga matar za ka fara ganin mulkan kabira ga awwaluna da akiruna gaba da an faru abu daya da nubuwa da risala da wilaya an gane gaba da komai ya zo Allah ma ya zo wajen rabbuka aw bangidin ka ya zo wal malaku saffan saffa komai ma ya zo a nan ne za ka ga ɗan mulki a nan za ka ga nubuwa karawa kuma a nan za ka ga wilaya karawa domin ba wani sa'ari sai ka zo. A nan ne za a gani kuwa karara, kuma a nan za a ga wilaya karara. Ai, ina wajen ajiye wilaya a duniya, ina wajen ajiye nubuwa a duniya, an dai san mana abin da zai yiwu sauran abuwa sai an je can. Sai an je can ai. Saboda sunan ranar yawmul haq, zalika yawmul haq. rana ne na haku gaskiya kawai wanda ya waje ji ho wanda bai mai ba ho sunan ranar je yawmul haq ranar gaskiya ranar gaskiya ma da haku min rabbika fala takum lil mutarin da saboda haka a ranar ne nubuwa za ta bayyana karara gaba dayanta lokacin da ga anbiya ga arsalu gaba daya kowanne yana da shi amma ainihin nubuwati wa risalati yana ana lafa kaga an za ga nubuwa gaba daya lokacin da kuma za ka ga hakikatul wilaya an gane hakikatul wilaya kundalin walitar gaba daya an kafa masa minasta wani irin kujera na ado da zinari da haske da komai mai tudu kowa na ganin ga wilaya tsarara ga wilaya an gane jiran ko kuma shehu ainul mustafa sintu mustafa shehu tijani ke na yi قال التجاري ابو الايات ابو العباس اياتي انا ذا ga ayati din gashi zaune ba me magana na magana an ga jiran ko hada umiddukum an ga jiran ko hada umiddukum min ukulakum wa ukurakum hada kaza hada kaza hada kaza ma babu wanda ya ce komai hadara ke magana ai a nan ne fa shi ke nan ta shagu ne laqad faza abadi jadaw dawka hubbihin mataqila barham al-qadim al-mudaf wa qad qala mamduhi bi anni mufawwidu umuri ila barham awwal al-mudaf yadda ka kari faza abadi jadaw dawka hubbihin Allah to anan ne fa muridan mu yana za su kara kuma mun kirai kuma a nan ne ko shi ke nan ta kwaɗe mu. Eh, ruwa ya ƙare wa ɗan kada, sai kaka. Eh, ai shi ke nayi, tabin da din ke nan mana, wanda ya ƙare, ga shi nan dai kurukuru, ba da ta za a gona, na za ta kai kada, ba ba wajen zuwa. Ba wajen zuwa, ta wajen wani firar da kuma ainihin ba, ba, babu. ga ka gudu kuma ba wurin gudun sai yaya sai shuru kawai to wayannan mulkokan gaba ɗaya duka yana komawa cikin mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ƴan uwa duk wanda bai san annabi tun daga yanzu ba in ya je barka kuma bai zai san shi ba wanda aka kowa ya sani annabi tun daga yanzu kar a je a rika tambaya man hada ko ma za ka kuru fi hadar rajul mutum ya saba jin daɗin da kaga da shi mai daɗi kada kuma ran tashin alƙiyama kuma Allah ya yi fajarji saboda baka gane Allah tun daga nan duniya ba ka tsaya mamaki eh an gane ake nan ko kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamarduna thumma innahu lasalul jahim ثم يقال هذا الذي هذا هذا هذا الذي كنتم تكذبون الله ما يجي نور هذا الذي كنت دا wanda kuke kare ta jin zaki duka ba wanda bai san Allah tun daga nan duniya ba na kace da halan da ni kun yi dukan bana ba ka da ilimin tajalli ba ka da ilimin ahwaru kaga an shiga uku sai sai yana kallo hala sai ya kawo ƙa'idojin namu. Illa ta jiki, za ka gane ku ƙasƙara. An gama da namu. Ai, namu tun tuni aka gano a cikin jari. Ko su kawai da namu ya nan, duk ba za su yi tasiri ba. An gane gidan ko? Ina, kawai irin ma'aiku ne za su yi tasiri a nan mana. Ma'arifa. Gane ilmin awa da wata tajalliya. Tafiya ke tsira wannan ranar. Ta dama shi dama arishi ya riga ya gane ma'anar hada tun su yayi shi dama na wanda dama ko ba wani ya gane hada rashi hada rashi hada rashi ko ba kar mu shirki da Allah ko da hada hada to mun gane dama sallan mu jito Allah sa mu gani to mai ba mu tamakkuli ko da haka nan akwai maganganu da yawa a cikin sa wani lokaci ba zai bayar ba amma abin da nake son mu gane Allah ya san kayarwa da manzon Allah gabansa, bayansa, damansa, hagunsa, samansa, ƙasarsa a lokaci daya. A lokaci daya, duk abin da ke bayan annabi kamar a gabansa yake, duk abin da ke hagun annabi kamar a damarsa take, duk abin da ke samansa kamar a kan idansa yake, abin da ke ƙarƙashinsa gaba da kamar a tafin hannunsa yake. Duka waɗannan awalin gaba ɗaya Allah ya dunkule su ga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم babu wata waina da ake toyawa a sama ko a ƙasa wanda annabi bai san shi ba ya san duka motsi ya san duka shiru gaba daya Allah ya san kayan masa ya gani kuma yana gani alayhi salatu wassalam fa in uwa sai ya zamana duka waɗannan abubuwa da Allah ya sun kawo da malala a daren Isra'i da daren Mirani sai ya tuke daga kashi a ce bacci ne wai wannan magana kawai wai dan ka tsara ganewa fa Isra'i fa ba bacci bane fa. Yanzu duka waɗannan tsinkaye tsinkaye da aka tsinkaye da malala shi sai ka da wani bacci? Ha ba ba da. Ɗauki zai wannan kanin duka bacci gaba ɗaya. Ai ba zai yiwu ba. Wannan duka yana tabbatar mana Isra'il da Miraji da gangan cikin sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aka yi. An gane ko? Min a kafin ma kana kamarahu من أجائب ما فعل من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه كما النبي يا كروي يا شوداي باطنه باطن abin da ke cikin malakutu da sammai gaba daya babu abin da annabi bai karwaye da shi ba an gane kenan ko ka san ma'anar karwaya an gane ko cakutuwa a takaice a Hausa na an gane kenan ko cakutuwa dan na in aka dafa shinkafa daban aka dafa wake daban sai aka haɗa su aka barbada a yayi aka barbada mai yanzu a layi ta kuɗa su za a yayi ka gane ko yanzu ka nan ya zama nan ya zama nan gaba daya dan akwai abin da shinkafa bai sani ba cikin wake yanzu akwai abin da wake yanzu ya sani ba cikin shinkafa ai an garwayi juna ai ko saka annabi ya garwayi abin da ke koya cikin annai da kasai gaba daya in baka gane wannan ba kuma dawo misali da biyu Dala ba ana dafa ruwan zafi ba a rabin bokiti saboda ne za a yi wanka ko? Dala ba ana sarkawa ba sai kuma a ɗauko ne rabin ruwa wanda ke shi ba mai zafi ba shi ne sanyi ne sai a garwaya da wannan. Ya zai da zafin da sanyin sun zane. Zai ba sun tare da juna yanzu ba in an ka ce ka ware sanyin da zafi a zaka yi. Dan Allah in ka ajiye ruwan ci sai ka ɗauko dunkulallen sukari sai ka je bakin kofin taki. Dalla bayan lokaci ba zai faru, sukan ya tarwaye ruwan cidan, yanzu ka iya ɗauko sukarin bayan ya zama ruwa, kaga sun tarwaye suna kenan. To duka abin da ke cikin baɗi an gane ko a koya a sama, da abin da ke koya a ƙasa annabi duk ya tarwaye shi gaba ɗaya. Dalla ko da kuma da ya rage kuma yanzu ba shi kuma cikin maza Allah. Ai babu gaba ɗaya, komai ya ɗan shi. saboda manzala sallama kamara batinahu ya tarwayi ya shudayi batinahu batininsa min musha'adatil madadin a'la ta hanyar gani jama'a mafi daukaka gaba da in an ce almalakul a'la jama'an da suka fi daukaka su ake nufi ana nufin mala mala'iku ne su ne almalakul a'la jama'a wanda suka fi kowa daukaka an gane kenan ko wato akwai wani irin daukaka ga mala'iku an gane kenan ko wanda wani lokaci ana idrakin ma'ana abdaniya a gare su ta wasu bangarorin an gane akwai bangaren abdaniya a cikin mala'iku wanda ta wani bangare babu shi a cikin wasu annabawa an gane kenan ko kaga annabawa akwai abin da ake kiransa al-a'radul bashariyya ko babu su bijirci irin ta mutuntaka mutuntaka na bijirewa shakhsiyar annabawa wannan ma'ana a aradul bashara a jawabu a aradul bashariya ma'ana alaikin bijircin mutuntaka a cikin annabawa da manzanni ai abu dai jaizi a haƙin ba mustahil ba ne annabin Allah ya ci abin shi dala jaizi ne ko ga mustahili ne jaizi ne ta abin shi annabin Allah ya bacci ba jaizi ba ne? Annabin Allah ya aure har ya haihuwa, da Allah ba jaizi ba ne? Annabin Allah ya yi rashin lafiyar da zai ba zai bayu zuwa ga taba hankalinsa ba. Allah wannan ba jaizi ba ne? Sai wani lafiya, misali. Da dai abubuwa da rayuwar wannan wani lokaci a sa da ba ka tsammani ma sai ka za a hankalce na bijiro musu. Ko ba ka bane? an tashi rigima tsakanin wasu mutane da annabawa amma ko sai Allah ya tsaya wayancan kafirin na fara kan wayannan a kamar a bayyane amma na fara na fara ce ba na fara ba ce ko ko da zai ne an bar lokaci ma a gudu ɗaliban rawo wani lokaci a ce an ji annabin Allah ciwo ko ba haka wani wani lokaci a ce an yi annabin Allah ciwo ya kama shi wannan suka karka damu dan uwa wannan suna komawa a bangaren malaman tauhidi a ilimin tauhidi an gane a al'adu ne al-bashariya bijista ce irin na mutuntaka kuma wannan la yu'addi ila nafsi martaba shay'an baya bayuwa zuwa ga tawarar martabar nubuwa da risala ina ba za mu yi baya bayuwa kwata kwata da yau zuwa ga waɗannan abubuwa din sai da wani a lokacin da annabawa ko annabta ya ci na sa bacci yana aure yana haihuwa yana rashin lafiya da sauran abubuwa irin wayannan sai ya zama nan mala'iku su kuma a zuba maki ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa bacci ba su da hutu an gane wannan ko ba sa kuma rashin lafiya ka ga kanan nubuwa na yi kuma kanan mala'iku sai da abubuwa babu ina ba dan amince wannan to sai da mana sun zama jama'a mafi ɗaukaka ta wannan jihadin. Amma a martaba a wajen Allah gaba ɗaya babu tamkan annabawa. Duk da suna ci, duk da suna sha, duk da suna bacci, duk da suna aure, amma ko wannan mafucin ba su kai su a wajen Allah ba. Wa'inda Allah ya fi zaɓa a cikin halitta annabawa da manzanni. Sai mala'iku su biyo baya, الله يستجيب من الملائكة رسلا ومن الناس haka Allah yake yi da saboda haka yan annabi yana shuhudi ma'ana gani an gane na abubuwa da yawa sun jama'a mafi daukaka su ne mala'iku kamar yadda muka faɗa da zu ya ce sama tana ƙara ai dole sai ƙara yanzu na kallon sama ba wurin sujada a cikin sammai ba sai akwai goshin mala'ika wajen yana sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala da sauran abubuwa da yawa annabi dama ya saba irin wannan shuhuri tun tafi isra'i da miraji an gane kenan ko amma kuma shuhudin isra'i da miraji kuma daban ne to da nan abubuwa duka yana nuna maka girman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama salatan tuharrifuna biha iya dan uwa ana man isharar cikin lokaci dole anan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tsora inda muka tsaya Allah ya yi mana jin gora. Zaka sha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara mana soyayya a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya cika kira zanmu da zukatanmu da soyayya cikin manzon Allah. Allah ya cika idanunmu da ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya cika zahirinmu da batininmu da ladabi da jalabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa da kuma sahabbansa baki daya. Allah biya dukkan bukatun mu na da khairi masu dai mu addu'a a wajen mu Allah biya bukatun su iyayen mu malaman mu shekannan mu Allah musu kyakkyawan sakayya Allah ya ba mu albarka iyayen mu da malaman mu da shekannan mu azumar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah kiyaye mu kiyayewansa Allah tsare mu da tsarewansa albarkacin shugaba sallallahu alaihi wa sallama yadda muke roƙo dai kullum dai muna roƙon Allah Allah ya sa a wannan Ramadana na bana mu samu taraki mu samu kusaci mu samu sirri mu samu aske mu samu yadda wanda a baya ba mu taba samu su Allah kai mana wannan kuma ka hada mana duka bangarorin guda biyu a bayyanan ya zama haka a koyan ma ya zama haka dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ja dukkan bukatun mu Allah kuma ya ba mu damina ne albarka albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu, Allah ya kore dukkan damuwa da kuma matsala a ƙasar mu, Allah ya gadarwa da ƙasar mu kwanciyar hankali da arziki da yadda walwala albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa kirnatu ita ma a kirnatu dinta. Eh, kirnatun kanta ba, Allah ya sa ita ma kanta ya mata kirnatu. Kuma ya an mata kirnatun ba. Ita kanta kirnatun yanzu an mata kirnatun. Eh, ko ba mata ba. Ai an mata yi. sallah za a ƙara kidnafi dinka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da yawa a kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama fada salatul fatihi sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم